بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما Allah ya ce Rusulan wannan wanda muka ba ku labari manzanni ne wato badali ne min rusul qablahu mubashirina suna bushara bisawabi da lada man amana ga wanda ya imani da Allah aikin manzo kenan duk wanda ya imani da Allah to kafin ka je lahira sai zama albihir na alkhairi wa munzirina kuma suna gargadi bil iqabi ga hukuma man kafara ga wanda ya kafirce ma Allah aikin su albihir ne da gargadi amma hakikanin mai shari'a shine Allah man kafara arsalnahum Allah yace mun aiko su liya la yakuna linnasi ala la hujjatan ba'da rasuli domin Allah ya kade wa bawa hanzari ala la hujjatan bawa ba yi da daman kawo hujja ga Allah ba da irsalin rusuli bayan an aiko ma da manzo ilayin izuwa gare fa yaquluna za su ce rabbana laula arsalta ilayna tallahi za ka nema أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونكزيا قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن To اهتدى Allah ya ce da za mu halakar da al'ummatai ba tare da aiko manzo ba to da bawa yana da dama zai kada baki a gaban Allah ya ce ubangiji dan me yasa baka aiko min da manzo ba to Allah ya ce na aiko manzon dan a kadewa bawa hanzari babu wani mai daman magana a duniya bayan nan zaka ba Allah ka bi in ba zaka ba Allah ba ba wanda zai ce bai san zuwan manzo ba to Allah ya ce wannan shine dalilin aiko mana manzo aiko da manzo domin kar ku kawo hanzari a gaban Allah wani kuna minal muminina ba su nahu mun aiko su li kada ya uzurihim domin a kada musu hanzari wa kana Allah sanu ubangiji azizan Allah mabuwayi ne fi mulki ya mulkin sa hakiman Allah gwani ne fi sunihi daga ayyukansa wannan aya ta gaba ta sauka yayin da yahudawa suka tambayi annabuwatihi sallallahu alaihi wasallam dangane da annabcin sayyidina rasulullahi fa ankaru suka musanta mm.
لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون مم.
وكفى بالله شهيدا to lakin lisidraki ba da banza ba Allahu ya shahadu yi bayyana nubuwatika sai na rasulullahi manzon Allah ya shaida ya tabbatar da annabcinka bima anzala ilayka da abin da Allah ya sauke ma na dangane da alqur'ani almu'jizu mai gajiyar da kowa yini alqur'ani su yahudawa da aka tambaye su aka ce yaya manzanci manzon Allah sai suka yi musu sai Allah ya ce a'a ni da na halicce su na halicce ka ya rasulullahi na shaida kai manzo ne to duk wata yada in ba ta Allah bane me shirme ne amma Allah ya ce ya bada yada duk duniya kan su bada yada akan ka Allah ya bari ya isa to Allah ya bada yadan manzancin sai na rasulullahi bayan wannan ma kuma sha ne Muhammadu shine shugaban annabawan baba nan ba ba dan hi ba kuma da Allah bai halicci annabawan ba dan sai da Allah halicci ran annabawan a ƴan alan zarra sai da aka tara ran annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu wai za ka zallahu min saƙan nabi ne وإذا za ka أخذ gano الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين kaji to Allah sai da ya kira annabawan da kai ce ga yanzu turo annabi na za ku yi imani da yi annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu suka ce mun yadda yi ne shugabanmu da sun faɗi saɓanin haka da duk Allah shafe su zai yi da duk Allah shafe su zai yi kuma idan an auna duniya ma duka alfarman manzon Allah ne duk hasken da Allah ya ba wa annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu daga hasken annabi Muhammadu ne littafin da zai nuna ma wannan sunansa da kayakul akabaru annaba dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu a hasken manzan Allah Allah ya yi su su kansu a hasken manzan Allah kuma ba dan sun yi imani da manzan Allah ba Allah ba zai yi su ba kuma duk annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu ba wanda aka aiko yi dan kansa kowa aikin annabi yake yi duk annabin da kaga Allah ya aiko Allah ya aiko to koran fage ne kamar wani babba zai zo gari a ce ga wani ya hau ya gabatar da kai a ce malami ne wani zai zo a gari kaza muna gaya muku irin darajarsa da matsayinsa wannan zai sauka a mumbarin wani ya hau ma ya faɗa haka wani ya hau ya faɗa haka to duk annabawan abin da suka faɗa kenan duk zaman su gabatar da manzon Allah suka yi annabi zai zo zai yi kaza annabi zai zo zai yi kaza haƙiƙanin wanda ya zo aka yi wannan abin dan shi ne annabi Muhammadu ba ga gani kowane annabi da ya gama shi ya fito a ƙarshe shi ne gabatarwan ai ya ji min ba da ismu ahmad annabi isa ya ce to abin da aka aiko ni na zo gaya muku annabi muhammad ne zai zo a taura annabi musa ya gaya musu ya ce to abin da allah ya turo ni ku yi imani da annabi muhammad ni ma ne imani da annabi ibrahim shi ma shi ya faɗa annabi nuhu shi ma shi ya faɗa annabi suleiman shi ma shi ya faɗa duk gabatar da sayyidina rasulullahi ya kawo su haƙiƙanin wanda aka yi duniyan dan shi to shi ne annabi Muhammad to menene sirrin haka kowanne annabi yazo mutanen sa yake gayawa shi annabi da yazo Allah ya ce wa ma arsalnaka wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira ba ka ji Allah ya ce kai din duk duniya ne sai sai dana rasulullahi duk duniya ne to hikima cikin wannan idan an ce ba an aiko ka duniya to sai an dauki abin da yake daidai da duniyan an baka shi ku gane wannan sirrin yawwa yanzu misali zan muku dalla dalla yanzu idan aka ce da mutum mai unguwa to dole ne sai an duba mutum mai alfarma wanda unguwan nan tana jin maganarsa za a nada mai unguwa ba mai fita a cikin hurumin maganarsa haka tsarin nan yake to kuma idan an ce mai gari wanda duk garin ba mai fita a cikin hukuncinsa yake nada mai gari idan an ce da mutumin nan bulama to wannan garurrukan da suke karkarar mai garin sai an tabbatar suna jin maganarsa zai zama bulama ba wanda zai iya fita a cikin hukuncinka idan an ce hakimi kamar bulamai hudu wanda masu bulaman suna karkayinsa to su yake nada hakimi idan an ce sarkin yanka wanda da hakiman da suke gudun suna karkayinsa idan kuma an ce gwamna to duk lakon gwamnan din wannan karkaran fa suna karkayinsa wanda duk wani hukunci da ya kansu yayi daidai sannan aka ce shugaban ƙasa to iya ƙasan ne ta yi ban manzan Allah shugaban duniya ne duk wanda aka ce shugaban duniya to ba in za na daga shugaban duniyan kuma sai abin da duk duniyan yake da bukata za ka iya ba su wannan shi ne sirrin duk abin da duniyan yake da bukata za ka iya musu to kai ne shugaban duniya shi yasa da Allah ya tayi bayyana sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu annabi duk yare na duniya shi yake ji yanzu ba mange ne kaje gurin annabi Muhammadu ka ji assalamu alaikum ni kai bulafin kadim ce an zai larduzi ne kalaga ai ma wakayin ni to sai ka je kaman dan kai aka aiko ka idan ba tuwa yayi ba manzon Allah zai juye da turanci idan balarabe ne duk yaren duniya ya zamanto yi manzon Allah yana ji saboda menene dan duniya aka aiko shi kuma Allah ya ba manzon Allah mu'jiza guda ɗaya idan mutanen Iraki ko mutanen Siriya ko mutanen Sham suka ce annabi ya turo musu mutum to daga ya turo ka kana zuwa garin sai ka ji yaran ba sai ka koya ba ba a koya eh haka annabi an ce mutane kaza mutanen Ingila sun zo da mutanen Rum suka ce suna son aike Laraba aka tura suna zuwa bakin garin sai suka barke da turanci banda turancin ma ba sa jin komai su yi larabcin su yi turanci amma suna zuwa nan ko ba turancin sai su koma larabcin suna da ada me dalili annabi ya aiko ka to ai zai isar da aikin idan yana baya jin yaran ka to ai bai isar ma da aikin ba wannan shine abu na daya abu na biyu kuma bayan wannan sai da na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yakin badar kuma ta duk duniya ne aka taru za a ga bayan manzon Allah to amma da mutum ɗari uku da sha uku ya yi maganin duk duniya ɗari uku ne da sha uku to akwai hikima cikin wannan mutum ɗari uku da ya uku su sai da na ali ai abin ya gagara su ne ai jaraman ko sai da na ali yake wallahi yakin badar din da ya bara bamu wahala bayan annabi muke buya su da sun fito suna kare annabi da yakin yayi tsanani sai zai koma bayan manzon Allah manzon Allah shi yake kare duk mutanen kuma da duk duniya shi kadai haka yake to kuma da Allah ya tayi ya bayi karfi wallahi sai da gwada duk karfin duniya haka dunkule guri da haka ba annabi irinsa a karfi saboda akwai mutanen kangararu ne akwai wanda yi ya zo gunka wazi ne zai musuluntar da yi akwai wanda ya zo gunka yi sai ya ga wani abu da ya dame irin su rukana da aba rukana rukana yi ne wani gwanin kokowa da aka yi a zamanin manzon Allah aka yi shi shine mutumin da shi ba taɓa yin kokowa ya kada mutum ba in ya rike ka kai za ka kada kanka shi ba ya kada kai kai ne da kanka za ka kada kanka dan rukana kuka fara kokowa ya rike hannunka haka to in ya matsa za ka ji karas karas tsayin yana karyewa kana wayo wayo sai zubka zubin na to an sake ka da wannan sanu sai an daura tsayin kullun zai ma in bai in baka zauna ba wallahi sai ya zama sai jijiya a hannunka haka Allah ya ba ya karfi kuma idan kai gwanin kokowa ne yayi yayi ka ki mika hannu ya rike kanka in yi haka kullun zai cire kan shi kenan ko za ka faɗi ko za ka tsaya dai kan na ya kana hannunsa rukana kenan kuma duk wanda ya samu ya danke wuyansa rokana in ya danke wuyanka ai shi kenan sai lahira to yi ne a zamanin aka maza aka nemo wani gwani na kokowa irin wanda jikin nan nasa kaman kaman jikin jikin dorina na kogi ba gurin kamawa ko ina sulbi yake wannan gwanin da rukana ya kai rubka sai ya kama cikin da haka sai ga hanjin a waje ta kurin ya zauna ya kada kansa shi ma yau hanjinka yana zubewa sai me to haka ba taba samu mai karfi irin rukana zamanin ba shikenan ya zo gurin manzon Allah annabi yana wa'azi sai ya ce da sayyidina rasulullah annabi ya ce ka musulunta ya ce a'a shi ba zai musulunta ne dalili ya ce ni dai ban yarda cewa kai annabi ba ne sai da hujja ɗaya annabi ya ce to me hujjin ya ce sai ka kada ni ni ma da mu'jizar da Allah ya bani sai ka kayar ni ne yarda kai annabi sabai suka zare takobi suka yi gaza kare ce ba zai yi ba ai kurin ni dai abin da na yarda ya kada ni aka ce kai yanzu da annabin za ka yi kokowa ya ce to ai ni ma shi ne hujja na sai na ji karfin da ba na bane na yarda amma banda wannan ni da Allah ya ban karfi zan yarda aka yi ta bayi baki ce wallahi ba zai yi ba sai sun yi annabi ya ce da sahabai ya ce yana da haƙi a kanmu dole a yi kokuwa ya za a yi ya ce a zage haka ya sai na rasulullahi kenan manzan Allah ya ce to yake nan annabi ya sunkuya rukana ya sunkuya aikin da ya saba kenan ai irin wawan rikon nan da zai wa mutane ba wawan da ya zo ya rike annabi sai ji kamar dutsen uhud ya rike yan matsa yan matsa ya ji kamar dutsen uhud ne sai annabi ya rike hannun nasa ya bare da ƙarfi ya rike hannayensa ya kama ruwan cikin ya daga shi sama ya kure karfinsa annabi da ya zo daka da shi sai aje yi a hankali saboda kar ya ji ciwo dan Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina bil mu'minina ra'ufur rahim to kaji manzo Allah shi mai tausayi ne sai rukana ya ce ban yadda ba fa wallahi sai an saki ya ce wallahi sai an saki annabi ya ce a sake aka yi annabi ya daga yi da zai kawo ya ajiye a hankali ya ce wallahi sai an saki ya ƙara hiri ya yi dai yadda yake annabi ya daga yi tilak aka gan shi ka yarda yana sama ya ce na yarda sai annabi ya juyo da ya zo ya kwantar da ya ƙasa ya ce to ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah yace wannan karfin ba na mutum bane manzon Allah yace wannan karfin daga Allah yake na yi imani to ka gan ka zama shugaba in ba wani abin annan kasa to da ba karfin yanzu wannan ba zai musulunta ba shi to ya za sai da na rasulullah kuma duk duniya ya fi kowa dukiya saboda yi akwai mutumin da zai zo gunka an ce kai annabi ne ya ga shi shi abin da zai auna kai ya ga kuɗi shi kurin kuɗi yake da hito kai baka da kuɗi ya zai yarda shi ne san sayyidina rasulullahi da aka je yakin uhudu aka dawo mutum ɗaya ya tashi zai baka raƙumi ɗari uku ya ba wannan ɗari uku ya ba wannan ɗari uku ya ba wannan ɗari uku aka je yaman manzon Allah ya tura aba ubaida amiru bunu jarraha ya karbo harajin yaman gaba daya kudin da aka kawo dinarin sai da ya cika masallacin manzon Allah waye gari masallacin ya cika da mutane dan kam da su ba annabi ya fito ya ce sau ya ga masallaci ba wuri ya wai ga ya ga abin da ba taba yi a masallacin sa annabi ya yi murmushi shi kenan sai ya sallama da ya sallama nan fa kowa haka yake a bugunne ba gudun zaba hak kyam ya cika me dalili kuɗi aka gani annabi ya ce yanzu ku jama'a wannan masallacin nawa yanzu jama'a don kun ji ma'az ya kawo kuɗi daga yamai shi za ku cika zamanin manzon Allah fa wai ga annabi yana sallah sai da ga kuɗi jama'a to yau ko malami ka zama don kana so mutanen su ji wa'azin to ka nemi rufin asirin Allah yau ba kuɗin ba za su yadda bai to kana ga zamanin annabi a zo mana ga aljanna kusa sai da azo kuɗi kuma hadisi ne na manzon Allah yake cewa idza kana fi akhir zamani la yaqumu dini illa bi dinari wa dirahim annabi yake ƙaryan zamani ba addinin ba zai tsaya daidai ba sai da yan aljihu fa in ba zuwa addinin ba zai tsaya ba ya kai ya gani kuna karatu da mutum sai ya ce zan tafi garin mu ya za a ce noma ka ce ga wannan ka je kai noman sai gobe ya zauna yanzu kaman karatun nan da yake akwai su kai kana ga masallacin nan ka ga haka ai da na rana ya fi na inuwa mana habibu Allah an fa an gama karatun ce kowa ga 500 gare je sha ruwa gobe wallahi ba kai suka zauna nan ba sai an haɗe ka wani zai je gabje kai da ke ka ai jibi wanda suke gaban sai kaga wanda ba su da littafi ne akan gaba gaba daya su ne to sai dina rasulullah haka haka yi waye gari annabi wannan kudin duk ya raba da ya gama raba kudin gaba daya da ya je gidansa abin da ya ragu dinari ne a gidansa alkama ne kwano biyu in ya kwanta barci baya barci ya ce umma salma ya ce ki ɗauko min wannan alkama kwano biyu aka ɗauko annabi da ya sadakar ya ce wallahi sai yanzu na huta to duk duniya ba wanda Allah ya ba wa kuɗi irin manzan Allah amma hi an bayin sai kai wa mutanensa baya so to wasu ba dan Allah suka ba dan kuɗin ne sahuwana da aka bayi ɗari annabi ya kira ya bayi ɗari ya bayi ɗari ya ce ashhadu an la ilaha illallah mutum da aka ba raƙumi ɗari uku sai ce duk duniya duk duniya ba wanda nake ki irin ka annabi Muhammadu amma yanzu duk duniya ba wanda nake so irin ka me dalili ba karatu bane kuɗi da dukiya ka bayi to sai irin wannan sai na rasulullahi Allah ya duba ya bayi abin da dole wannan sai ta nan zai bi muna nawa biyu kenan to abu nawa kuma mu kare malakalaki akwai wanda ya zo gunka shi ba ruwansa da kuɗin naka shi haka Allah ya yi shi irin sun sa'ad ibn ubada eh abin da duk ake bukata suna da su manzon Allah da ya gani ya ce kai ku tayi ga shugaban ku ya zo nan ku tashi umu ila sayyidikum manzon Allah ya tashi ya ce abu manzan Allah ko ma mana ka zauna sai annabi ya zauna to yi wannan girmama wanda aka masa an gama shi da ma sarki ne kudin da ake da su yana da su komai yana da su dai an bayyana mutane an ga darajarsa to shi kenan daga nan ya zama duk duniya ba wanda yake so irin sayyidina rasulullahi sa'ad ibn ma'az ran da ya tsaya a gaban manzon Allah ya dinga wa annabi aiki ran da ya bar duniya sai da aka ce itazzal arshin rahman limauti limauti sa'ad ibn ma'az ran da ya rasu al'arhi sai da ya girgiza Allah ya ce mutuwa da sa'ad dan uba da al'arhin Allah ma ya ji al'arhi ya girgiza abinda ake nufi da girgiza mala'ikun da suke gargayin al'arhi suna gadin al'arhi sai da jikinsu ya ji mutuwan sa'adu ibn ubada to yi kenan wannan sai Allah ya kara manzon Allah annabi yana zuwa duniya aka nemo abubakar a duk duniya ba mutum ɗaya da arne yake gani da mutunci ko musulmi irin abubakar sai zo aka raba annabi shikenan ba matsala a duk duniya ba wanda ake tsoro irin sayyidina umar sai aka raba shi gurin manzon Allah shi sayyidina umaru duk arnan duniya ba annabin suke tsoro ba shi suke tsoro ka ji wani hikima ta Allah to amma sai Allah ya jawo kusa da manzon Allah shi ba ruwan gayi ba jiki ne da shi sosai ba yadda kake tunani amma in arne ya zo daga iraki ya zo daga amerika ko daga ingila daga ya gasa yadda na umar tohi gabansa ya faɗi ya ce suna nan fa wa'annan suna nan to kaji yadda gwamnati take eh shi kuma ba shi yana zaune a gurin annabi Allah ya bahi goma ta arziki ga rayin tsoro ga sanin Allah ga yardan Allah annabi yayi Isra'i yayi miraji ya dawo sai wani kafir ya zo gaban annabi ya tsaya ya ce kai an ce da kai aka je sama aka dawo ya ce i sai ya ce da annabi ya ce dole ka daga kafanka na dama sai annabi ya daga haka sai ya ce to daga na hagu sai annabi ya ajiye na daman ya daga kudin sai ya kyalkyale da dariya aka ce me dalili ya ce kurin yana dariya wai in dai da gaske ne ya dan bar sama annabi da ya daga na dama in ya daga na hagu to ya dan daga ya bar ƙasa lalle zai a iya tafiya to amma sai da aka sauke na dama aka sake daga na hagu sai ya ce to waye shaidan kai ce annabi kuma da ya gane irin abin da yake zuciyarsa sai da na umar ya ce umar ne shaida na umar zai heda ya ce zai heda ka je gidansa aka tura aka je duk wanda annabi ya tura ya gurin umar to gaskiya ba so ya zo da rai amma zama lafiya ake so da kai gurin umar abubakar za a tura ka sai ba gurin sai na umar ya yi sallama ya ce kaji kaji kaji to kai ya kace ya ce eh waye heda ya ce kai ne ya ce ƙwarani ne heda bari in ɗauko ma takardar shaida yana zuwa fiw da nan ne babu ya yanke wuya sai da fadin manzon Allah ya ce kai sa kan rigansa haka yana zuwa da ya jefar annabi ya ce na san za a yi haka na san za a yi haka umaru shi yana aka ɗaukan kafir aka tillahi waje to yi aikin umar kenan shi gurin ka zo gurin annabi shi ba yi dan ya bada hakuri ba ba dan wannan Allah ya yi shi ba eh amma umaru abubakar to yi kuma ana shawara na sulhu to sai umaru sai da na ali kuma saboda yaƙi wani kafiri da ya zo gurin manzo Allah ya ce wai na jaruman naka ne sai ya nuna ali ya ce gashi da hannu ɗaya tukume rike sai da na ali ya cillahi sama kafin ya zuwa saman ya zare takobi ya tsarge shi gida biyu da yadda ya ce to jama'a ku tayi ku gudu kowa ya tayi sai raka kaka kaka ta ya zo ya faɗi saboda zafin nama saman ya tsirge shi fa ya dira ya za takobin ya ce to maza Allah ga ya mutane kowa ya gudu yanda ka san kwalwaya ya zo zai faɗi to kowa da ya gudu sannan ya zo da ƙuransa da kuma ya zo ya zube an gama shi sai da nani zamansa kenan to amma in kana so ka gane waye shi ba za ka san sai da na ali a ko'ina ba sai an je yakin kaibara a kun duba albidaya wani haya na ibn kasir tsauran da mutum tamanin ne suke budewa da ya jijjiga yi da hannu ɗaya cire shi sama nan zuciyar alin ya tashi daga nan da ya ɗauki wurin ya ɗauki ƙyauren gan ne ba irin na gari ba gaba ɗaya sai je ba ya bayan sai ce ina zaɓin manzo Allah ya ce ku hau kai sahabi mutum goma ya takwas suka yi tsalle suka dira kan get ɗin ya yi sun kuyo a bayansa yana yaƙi ya riƙe ƙyauren mutane suna kai haka yana yaƙi da ya yaƙi ya gaji ya ce kai ku bani guri ku dira kowa sai rance na kare sai dira da ya haka ya juya sai ya shabe ƙyauren da hannu ɗaya duk kibiyan da ake jefa masa yana karewa da ya haka ya jefa mutum tamanin ya danne ya kashi to ku duba albidaya wani haya duk wannan mutanen guda hudu da kaga suna zaune a gurin annaba daidai suke da duk duniya sha ne ba shi da bukata an ce a je yaƙi ko ka je ko kar ka je kullum dan dai kana nan ne dan ka samu lada ne kuma su hudun duka kayin jin da yake ba su wannan fawon sayyidina rasulullahi يا أيها النبي حذر المؤمنين يا أيها النبي حذر المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله ما صابرين to kaje da lamarin yake haka Allah ya tsara shi annabi wannan annabi da yake zaune a zamanin sa to Allah ne daidaita yake daidai da duniya kowanne mutum da ya sahaba manzon Allah nan guda hudu yana daidai da ba annabin ba kowanne ɗaya yana daidai da duniya kuma idan da mutane to sai a yi abin da mutane yanzu idan mutum yana ganin abin sai a ma abin daidai hankalinka amma idan ya zama ba mutum to yi kenan a nan ne karfin mu'ujizan sai ta bayyana su ma sahaban da suke zaune da manzon Allah ai suna ga kamar suna wani taimakawa sai Allah ya ce wa in tatawallaw wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum haka Allah ba dace kai in kun ga ba za ku iya taimaka manzon Allah ba duk ku tayi ku watse Allah ya ce ku tayi ku watse ba ma bukatar mutane yastabdil qauman ghayrakum yanzu za a kawo su sojojin da ba ku ba ranar yakin badar soja dubu biyar ne suka zo gunsa na mala'iku kuma lokacin da annabin yake zaune suna nan to amma idan aka ce kurin za a ga mutum shi mutum za a ga kurin kansa ya faɗi to abin sai ya saba al'ada maimakon abu annabin wani ma ce masa zai yi Allah ne maimakon gyara zai zama barna to Allah baya haka amma duk lokacin da sai na rasulullah yake zaune mutum mala'ika dubu saba'in ne suke kewaye da shi ba ga ga ranar yakin badar din ba da mala'ikun su yaki ba sai da yakin ya kaure ya kaure ya kaure ya kaure yakin ya kai yaki tukun a hankali sai Allah ya saje da mala'ikun to yi Allah yana jin al'ada ne yawa da ya saje da mala'ikun to a cikin yawan sai ka ɗauka mutane ne suke yin su ma mala'ikun da suka zo ba mala'ika kake gani balarabe ne fari dan wanka amma kai kake ganin mutum amma mala'ika ne to yi ne aka yi hakan amma daga zaran an zo yaƙi daga ran da aka zo yaƙi kurin mutanen ba sa yi mala'ikun suka dira to kafirin zai to sai duniya zama ba kafiri kuma Allah ya niyya zai cika wuta to ina ba samu to Allah baya wannan kuma me ake yi to sai da hikima Allah zai sanya bin yanzu misali yanzu muna zaune na haka saki ruwa sha to ya saba al'ada ya saba al'ada yadda muka sani amma da farko sai an yi iska sai an yi suda sai an yi walƙiya sai dai an ga alamun zai sauka ba zai sauka ba da haka sai ya zama ruwan to duk abin da Allah yake so ya sauke kuma a cikin nan sai ya sauka to haka lamarin Allah yake idan ka roki Allah ka ce Allah ya baka kuɗi kurin waye gari idan ka ga miliyan goma duk to abin ya fita daga tsari in ka roƙa ka roƙa sai ka yi da sana'a kana cin riba kana cin riba dan da Allah ya niyan baka sai ka ga wani ka samu baka san ta inda ka samu ba to bakan za a yi amma kurin ba wannan aka baka ya zaba tunaninka haka ne ko to sannan kuma idan ka roƙi Allah ya baka da dole sai ka yi aure ta sanadiyar auren nan in ka roƙi yayin da yawa shikenan ta sanadiyar auren sai ka samu ɗaya shi ma dan naka ya haifa dan naka ya haifa nan gaba sai ka ce wannan dan ma ni ban san yi ba to sun yawa wannan ya haifa wannan ya haifa wannan ya haifa sai ga abin ya haɗu ka san wani baka san wani ba to amma kurin haka baka yaya ɗari ba aure to in aka yi haka tsarin da aka ɗauka na shari'a sai ya saba to sai da na rasulullahi wannan abin Allah ya hore masa saboda shari'a ba a yin ta da baɗini sai da zahiri to Allah ya saka da alkhairi duk wanda kaga ya zo duniya kowa ya yi alfarman sai da na rasulullahi to me Allah yake faɗa ka yi na lakin lahu ya shahadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun Allah ya ce malaiku ma sun bada heda akan cewa kai manzo na ne ya rasulullahi wa kafa billahi shahida Allah ya ce to isu da hedan Allah in ma mutane sun heda in ma ba su heda ba to da nan da Allah ya baka ita ta isar maka ya rasulullahi na'am innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi kan dallu laladan ba'ida Allah ya ce innal ladhina kafaru jama'a kun gona zai kafirce ma Allah wa saddin nasa sun toye mutane an sabilillahi kada ayi ga addinin Allah bi katamihim da boye na ajan nabi sallallahu alaihi wasallam wa humul yahudu sune yahudawa to ƙarra ruwa hakika sun bata ralalan bata ba idan mani san ta ne laki gaba da gaskiya idan tambaye ka an ce Allah gata malam wai yaya aka yahudawa suka hana kar a ba addinin Allah mana sai mu baka amsa yadda suka hana ba wani abu bane yanzu zaka ji yahudawan sun yarda a yi gasan karatun qur'ani haka ne ko to amma kana karanta allo ba sa so to wannan gasan kiyiyan qur'anin ne ai idan aka baka abin da baka sani ba gaban ka sai ya faɗi yanzu aka ce da mutum ya ce Allah biyu ne ba zai faɗa ba to amma za a bi da kai ta wasu hanyoyin da sai ka faɗa hakan baka sani ba shine yahudanci sannan kuma ga islamiya sai a ce taimako ne na koyon addini to to sirri ne na yahudanci karatun qur'ani ne kiyin qur'ani ne dai amma ba za ka iya gane kiyin qur'ani ba ne sai tafiyan ta yi nisa duk lokacin da islamiyya islamiyan ta yi nisa ka je makarantar ka tsaya in ka je duk wanda za ka gani mai koyarwa malami ne mai gemu ko mai dangalallen wando ba na kirki na kirki dai dattijo da babban riga yana koyarwa babu shi kiyan qur'ani ne kuma duk yaran sun taso suna wannan karatun in Allah ya yarda ba za su tashi da karatun zaure ba akwai aqidan da yaran za su tashi da shi da farko za a ga Allah ne amma zahiri in tafiya ta tafiya ba Allah ake nufi ba kun gane wannan to haka abin yake na biyu kuma za a wayi gari a ce idan baka yi boko ba kai mutumin banza ne za a ba da takarda ana raba albahi duk mai ɗaukan kuɗi sai wanda ya karatun boko sannan idan ka zo gurin mutum ka ce wani ce magana ya ce me za ka yi karatu ya ce da ka yi karatu ka yi wannan wahala ai ba za ka sha ba to yanzu zamanin ya zo kamar shekaru hudu ko biyar da ya fice wallahi ba na manta mutum zai ce na yi asarar rayuwa na dama na yi boko ba ka cewa na yi asarar rayuwa na dama na yi muhammadiya na bauta Allah ba mai faɗan haka saburin yahudu ya cika ne kuna ji biyu na uku kuma an waye gari wanda ya karanta ƙur'ani izu sittin yana burin wai ba da takarda ga ƙur'ani izu sittin Allah ya baka iya cewa ba ka da takarda ai da ka dan samu takardanka da an ɗauke ka aiki to kai wa Allah aikin aikin da za a ɗauke ka kamar na mutanen kai wa Allah to duk wannan yahudanci ne tsura duk mumini ba za ka san kayi azara ba sai ka mutu baka bauta wa Allah ba wannan layin da muke kai ita ce wanda Allah yake so kun ga karatun nan da muke ba mai biyan mu ko akwai to amma duk wanda zai ma bararanan yana da yi din ya zo gaban sa zai faɗi ka ji rufin asiri to me kake nema to Allah ya raba mana asiri wannan yi ne idan ka ce baka yarda ba dole sai ka samu kuɗi to wannan rigan ta rufin asirin ka bata a fili sai a ga tsarecin naka a fili da yanzu wahalan da ni nake gaskiya idan an ce ni albahi na a wata miliyan ɗaya ne ni ka cuce ni wallahi wala ka cuce ni ba zai mun ba kuma yanzu wani abu zan ya ɗauke ni miliyan ɗin a wata me za a yi ba wani kwamihin aka zama ba a ɗauke ka miliyan a wata yi ma sai ka yi sata to haka abin yake to wannan layin da kuke kai duk almajirin da ka gan shi yana karatun ƙur'ani na ilimi yana ƙur'ani ka gani a rana kar ka sa yi a inuwa zai fitar da kai rana ka ne yi Allah da ya yi ya fi ka sani yanan bari Allah ya bari kur zuciya ce ba kyau ba mu gani a cikin hadisi ba amma an ba mu labarin wani malami ai ko yana wuta mala'iku suka zo cetonsa suka ce ya ubangiji malam wane bai kamata ya zauna a wuta ba mutumin kirki ne duniya ta dai Allah ya ce na fi ku sani ku kyale shi sai dai suka matsa mala'ikun Allah ya ce to da sharadi tunda kuna so ku fidda shi ku je idan kun same ku ce in ji ni ni Allah da na halice to an kun nemi cetonsa na ba ku alfarma amma a dalilin sama mutum saba'in ne za su fita a wutan ku gaya masa haka aka je mala'iku suka same a gidan wuta suka ce saboda kokarin da muka kana yi a duniya dai da halin da kake yi ne muka nemi belanka gurin Allah muka ce da Allah bai kamata banka a wuta ba abin da kai aka aka aljanna Allah ya karbi belin mu a kanka amma dalilinka yanzu mutum saba'in ne za su fita ya ce a dalilin wa ya ce a dalilin ka ce a dalili na ya ce ta kuce da Allah na fasa fitan gwada ya ta zama a wuta in dai zan fita a wuta mutum saba'in su fita to a zauna Allah yake cewa إن الذين كبروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا إن الذين كفروا جماعة كن قوين سوى كابر مع الله وظلموا سوى ظالم نبيه كما نن النبي بكتمان ناجي دبوه كما نن منزل الله duk wanda taura ya ga kamannin manzon Allah ya boye bai faɗa ba lam yakun Allahu Allah liya gafira lahu Allah bai zama zai masa gafara ba wala liyahdihum dariqa Allah ba zai hirye da hi tabarki na gaskiya ba illa dariqa jahannama sai dai tabarkin jahannama a dariqul muwadi ila ya wanda zai bayi zuwa ga jahannama kalidi da biya nan zai kadara da wa muqaddarin alkulu da fiya idza dakaluha yayin da ya hige ta abadan har abadan abada wa kana zalika wannan ko ala la yagun Allah yasiran abace mai sauki haina mai sauki ba ma yahudu ba duk malami ma wanda ya ga gaskiya ya ki faɗa ya boye saboda san duniya ko wani akan shugabancin da zai game da matsala to wallahi alahira ba kai ba jahannama ba kai ba aljanna saboda haka kana malami wannan karatu da koga ana yi yanzu ba fa kafirai ne mutane ba sunansa tunatarwa in kana so ka faɗa gaskiya zauna inda kake kur amma duk malamin da yake garajen cewa zan je gari kaza ne wa'azi zan je gari kaza to sai dai ya je kauye in dai maraya za ka je wani garin ka je faɗan gaskiyan ba zai yi ba yau mutum ya ba ka kuɗi ka ci tuwansa ka sha ruwansa ya yi masallacinsa na kansa sannan ya ce kuma an baka labari kafin ka je gunsa yana amfani da kuɗin ruwa kai ma iya ka ɗauka aka baka kowane wa'azi za ka masa ai dole ne wani gurin ya zo ya zira ma ido yana hararan ka dai ka yi wani abu kai ma ko to wannan kenan na biyu kuma malami ya daina gudun zuwa ya daina harin fada fada da kuke ganin sa kogi ne mai ambaliya darajar malami kar sarki ya san ka kar ka san sarki duk malamin da yake rawan sai sarki ya sanya to ɗayan biyu ne in ma ya halaka in ma in bai mutu ba kuwa to ya ba sa sarkin rai sai an yi biyu don ba zai yi ba duk inda fada yake a nan zalunci yake ka ce a daina zaluncin ba za a daina ba ko a daina ran sarkin ya ɓaci ko a yi kai ka mutu haka ne ya yi ko na ba ku labarin wani irin malamin nan fada na ba yahudi wani ba yahudi ne ya zo gun harunan rashid a fada ya ce kai zo ka buga mun alƙalamin naka ya ce inda kwanana ya ƙare ko ya kusa ko da saura wannan fada na bai hude labarin yana albidaya wani nihaya don ku nema da ya buga ya buga ya ce ai ranka ya daɗe ya ce kwana ya kusa ƙarewa ya ce iya ya ce nan gaba ko wata da ba za ka yi a duniya ba za ka mutu abinda alƙalama suka nema min daga nan ran sarki ya harzuka ya tashi ana cikin haka sai ga babban odilan ɗan sarki a cikin ƙabilan kuramiyawa babban bafadan nan nasu ya zo ya kalli sarki mai fuhi da fuhin wani ya ce ranka me na ganka kana wani hali ne wallahi wani ba yahude na kira fada ya dan buga min ya gani wai ya ce saura wata da zan mutu wallahi hankali na duk ya ta yace wannan yayi hankalinka ya tashi a ya ce ai ƙarya yake ya ce to sai ya ce a kirawi mu nuna ma ƙaryen yake don ka samu nutsuwa an kira fadan ya zo ya ce kai ya ce haka da sarki ya ce gayi gayi ya ce to ka buga masa ka buga kanka kai kuma yau za ka mutu kai buga kanka mun ji ka buga sarki buga wa kanka yau za ka mutu daga nan ya buga ya buga ya buga ya ce yi nan gaba zai yi shekara arba'in bai mutu ba ya ce arba'in ya ce da ya zare takobi ya tawo ya zare ya ɗauke kan ya ce kaga ƙarya yake kaga shi da ya ce ma arba'in zai kaga ƙarya yake ya ce ka hutar da ranka shi kenan wannan yi ne garajen zuwa fada babu ba an gama babu zarki ya samu na zuwa to kaga yanzu waye jawo wannan bala'in to idan ka je fada da kake gani sarki da gwadawan da suke wurin sai Allah ya ba su hankalin mutum dubu wani malam yana zaune haruna rashid din ya kira shi ya zo bada shekararsa sittin sarki bai gani gaba bai ga sarki ba a ƙarfi da ƙarfi aka zo da shi fada yana zuwa sarkin ya ce ala gafta malam lafiya lafiya ya gajiya ta gaisa da ya ce malam ka dai baka zo fada bane saboda dan abin da muke samu wannan gobarin addini da kake yi malam ga dinari dubu ka je ka taimakawa almajirai a taimaka addini sai ta ranka ne ba zan karba ba ba ma karban kudin kwaye sai haruna rari ya ce wallahi tallahi sai ka karba shi kuma ya ce billahi lazi ba zan karba ba ana cikin haka akwai dan samari babu dan ya zare takobi ya ce amirul muminina ya rantse akan zai baka ka ce ka za amirul muminina rantsuwa to billahi lazi yanzu za mu ɗauke wuyan ka ya ce wai wannan mai magana waye wannan aka ce ɗansa ne ce waye sunansa ya ce mahadi ya ce yanzu kai da wannan za ka gaji uban naka kai ne mahadi da wannan halin za ka gaji uban naka ya ce to billahi lazi ba zan karɓa ba ga uban naka nan ba zan karɓa ba idan ubanka yana da kuɗin da zai fidda kafara ni ina da kuɗin da zan yi kafara ne to sai dai ubanka ya yi kafara ba ni ba uban naka da ya rantse ya yi kafara amma ni ba da kofifi da zan yi kafara to ba zan karɓa ba daga nan sai sarkin ya ce to Allah gaba ta malam me bukatan ka yace bukata na ɗaya ne yace roƙa yace bukata na idan baka ganni na zo gurin ka ba karka kira ni ya ce to in ko haka ne har ka mutu mu ba za mu ganka ba ina ya juya ya tafi gidansa to haka ake so da malami kar ka zo amma ran da aka kawo ka da ƙarfi to fa da gaskiya amma kuna malamai kun je fada kun nan narke kun zauna a yace ai kaza sarki a gyara kwamiti kaza me za ka faɗa sarki ne zai baka a duk duniya in ba Allah ne ya zaba ba marowaci irin sarki kuma mun samu hakan ma gun Haruna Rashid mun gani yana azumi duk alhamis Haruna Rashid yana azumin alhamis sannan ana yanke farcensa ana yanke masa ran alhamis sai wani malami zai ce amirul mu'minina a daina yanke ma farce ran alhamis kana kai yankan farcen karen juma'a domin hadisi da muka gani in ana yanke wa mutum farcensa ranar alhamis to zai rabu da talauci zai rabu da talauci kai kuma yanzu ka fice wannan geji yace duk duniya ba wanda ya bi ni tsoron talauci in ji sarkin yace ba wanda ya bi ni yace mulkin nan ai kubuce wansa muke tsoro ai talauci ne to sarkin kenan fa eh in dai sarki ne ka daina ganin wani abu da zai baka talaucin da kake tsoro hi ya bi ka tsoro to saboda haka ku tsaya inda Allah ya ajiye ku kowa yana fahimta to malami ya tsaya inda yake ka daina cewa zan je guri kaza ne ya karatu nan ma ba sai ka dage zaka faɗa gaskiyan ba maganar Allah za ka ɗauka ka je gun wanda ya fi ƙarfinka? Ai, wani mutumin da kake gani a suna ne mutum, amma fa ka kiyaye shi, da mu da muke ma'amala da mutanen mun gani, wani kurin gaban ka zai zo ya zauna ka ji duk jikinka yana rawa, wallahi sai ka ji jikinka yana rawa, ka rasa ma meye ne ma mutumin nan. Zaman ka lafiya ma wallahi sai ya bar gurinka. Kurin, don ka riƙe gaskiya da Allah ne ya sa kurin kana zaune a gaskiya, amma har ya kare sai ka ji tsigan jikinka yana tashi wani kuma daga zarar ya zo ka zauna kai malamin mun gwada sau da yawa yana zuwa sai kai haka wala har ya gama maganarsa ba za ka iya daga kai ba ya dan baka wani abu ka kalle kuma kai haka ba iya za ka ba ba dole kake yi to me wannan ka je gidansa ya za a yi da shi kowa a hanyar da yake ya tsaya ya roƙi Allah kuma duk abin da ka roƙi Allah da shi Allah ya yarda da shi so da haka irin wannan zamanin malami zai yi wa'azi da ake cewa wane yahuda sun kare hanya me fa sai ka biya za ka faɗi gaskiya irin wannan sirrin kuma shine mutanen da suka biyo bata ga Allah yana faɗan maganar su ya Allah yake cewa da su inna darika jahannama khalidina fiha abada Allah yake sai dai tabarkin jahannama annan za su kaddara wa dawama har abadan abada wa kana zalika lillahi yasira ya ayyuhan nasu qad ja'akum rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum ya ayyuhan nasu ya ku mutanen birnin makka kada ja kuma rasulu Allah ya ji hakika manzo ya zo muku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce bilaki sai da rasulullah ya zo da gaskiya min rabbikum da gun mahalicinku fa aminu bihi ku imani da sayyidina rasulullahi wa gafidu ku tsakaitu kairan lakum shine mafi alkhairi mimma antum fi da abin da kuke ciki wa in tazhuru wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa in tazhuru amma idan kun kafirce masa kun kin imani da mutanen birnin Makka fa inna lillahi ma fi samawati haƙiƙa abin da duk yake sammai na Allah ne wal ard da ƙasai mulkan mulkin sa ne wa kalkan halittar sa ne wa abidan bayin sa ne fala yazuruhu kufrukum kafurcewanku ba zai cutar da sai da na rasulullahi da komai ba wa kana Allahu alim Allah masani ne da kalki da halittar sa hakiman Allah gwani ne bi suni hi bihim cikin ayyukan su haka mutanen makan suka yi kuwa lokacin da manzon Allah ya fara kirawo su su Abuja da suka tare suka yi mishi suka ce na daya duk dangin manzon Allah a daina magana da su a maka na biyu a daina sayar musu da kaya su daina sayan kaya a daina aura musu a daina auren nasu akan annabi ya ce abu Allah haka aka yi a maka sai da manzan Allah aka je kwana hamsin in dai kai dangin annabi ne ka zo guri ka je a ce a tarwa zai a barka a baka guri idan je kana raɗe da manzan Allah to gaskiya duk muka ba mai magana da kai to sai Allah ya fito da wasu samari guda biyar suka yi mitin a maka suka ce kai wannan abin da aka kullawa kabilan banu hashim fa akwai zalunci da aka rubuta takardar aka zo aka ajiye takardar a Ka'aba kowa ya sani duk kabilan Larabawa aka aika musu haka samarin nan guda biyar wannan ya kira wannan wannan ya kira wannan suka hada suka ce bai kamata a yi wa dangin manzon Allah haka ba ai dai mutumin nan dan garin mu ne ko ba komai ya za a yi masa haka sauran kabilu su ga wannan rabuwan kai ya faru a gare mu suka ce to mu alƙawarin nan mu fito mu ce mun karya samarin nan guda biyar suka yi taro a maka suka ce alƙawarin da kuka yi na ba za a yi magana da banu hashin ba mu ban da mu mun karya ta za mu je mu yi magana da su kuma duk wanda ya fahimci irin ra'ayin mu to yayi ma yana bayan mu aka bata alƙawarin a ji aka ya abu dali sai manzon Allah ya ce to alƙawarin ma kafin su karya Allah ya karya shi annabi ya ce su je su duba takardan gaba ɗaya takardan ma an sa gara ta cinye inda yake da sunan Allah nan ne gara bai taɓa ba gaba ɗaya aka je aka bude ɗakin kaba aka sa mu kulle aka bude aka ɗauko takardar duk gana ya cinye sunan Allah ne kadai suka ce to ai daboye wa takardar nasu ai wani sihiri aka yi wa takardar garan ya cinye to kaga Allah bai hiriyar ba to a irin wannan Allah yake gaya musu kuɗi na kafircewa idan kun ce kun kafirce masa sai Allah ya kawo su bayan Allah su zo su yi imani da manzon Allah ma fi samatu ma fil arabi وكان الله عليما كما الله مسنين حكيما الله غنيني نعم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الله يا أهل الكتاب يا كما زوال انجيلا سوني توراوا Allah ya ce la ta galo ku daina fice gona da iri ta tajawuz la haddi ku daina fice gona da iri fi dini kuma addinin dama addinin da Allah ya ba su shine addinin sa na nasara an ba su littafin linjila to abin da ake so a littafin su yi imani da duk abin da yake littafin saje annabi isa bawa ne na Allah manzo ne na Allah sai suka fice gona da iri suka ce masa Allah ne to Allah ya ce wannan fice gona da iri da kuka yi to Allah ya ce kar ku ƙara yi eh ai la ta qulu salasa Allah ya ce la ta galu ku daina fice gona da iri addinin ka wala ta qulu ala lahi kada ku wani abu a haƙin Allah illa qaulul laki sai dai magana na gaskiya min tanzi ku tsarkake Allah ane shirka gaban tara Allah da wani والولد دا يا الله يتيني إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد تو الله مدوغا جنسر جينا إنما المسيح shi abin da ya za ka ce da anai Musa Isa almasihu to duk mutum na duniya in ya taka kafa nan akwai rami to wannan ramin shi babu a kafarsa irin ramin nan da baya taba kasa eh wato kafar amalmale yake sumula haka yake kuma idan ya zauna yanzu annabi Isa anan to in ka duba gashin sa za ga ruwa yana zuba kuma duk inda ya zauna sai gurin ya zama kore shar eh shi dujal ana kiransa da masihi mai shafafan albarka eh shi kuma annabi isa masihu eh mai yawan albarka shine innamal masihu isa ibn maryam kaga annabi isa dan na maryama to rasulullahi manzo ne na Allah wa kalimatu alqaha kalma ce ausala Allah wanda Allah ya sadar da ita ila maryama zuwa ga maryama wa ruhun da numfayin tsarki ai zaruwa ma abocin ruhu minhu a gare shi ai urifa ilai ta'ala ta shirif da Allah yake ruhun minu an raba yi ne dan daga dargan annabi Isa wala isa kama za amtu amma bayan da kuke riya ba innahu ibn lillahi ba haka abin yake ba au ila ma'ahu au salisun salasa li ana ruhu murakaban domin shirya abin shiryawa ne wal ilahu allantaka ko manzawan ya tsarkaka ana tarkibi ga shirya wa an nasiyahu nasabahu ko kuma a danganta al-murakabu ga abin shirya ilai zuwa gare to ba aminu billahi kun imani da annabi isa kun imani da allah wa rasulihi kun imani da annabi isa manzo ne na allah wala taqulu alihata sala ku daina cewa allah uku ne eh wa isa wa ummuhu intahu an zalik idan kun hanu da faɗin wannan wa atau kuka zo ga abin da aka umarce ku to kairan lakum shine mafi alkhairi gare ku wa huwa shine wato atoyi da ɗayan ta allah innamallahu shi dai allah ilahun wahid Allah ne madayancin sarki subhanahu tanziyan lahu Allah ya tsarkaka an ya kuna lahu wani a ce Allah ya riƙi da lahu ma fi samawa ce duk abin da yake sammanin na Allah ne wa ma fil ardi da abin da yake ƙasa gaba ɗaya na Allah ne ay kalgan halattan sa ne wa mulkin mulkin sa ne wa abidan bayin sa ne wal malakiyat mallaka ko ta nabin nubuwa tana kore annabta wa kafe billahi wa kafe billahi wakila kai da Allah ya zama shine madogaran ka dogara da Allah shahidan ala zalika akan haka Allah shine shaida annabi isa yanzu an ɗaukaka yana sama ta biyu da yi da annabi ya haya suna gurin a zaune to amma tun da aka ɗauka yayi zuwa sama to baya ci baya sha sai Allah ya juya sufarsa ta zama irin ta mala'iku baya ci baya sha baya gunno baya komai sufa irin ta mala'iku Allah ya juya masa da fuka-fuki da komai kuma a gurin shine limamin mala'ikun wannan gurin daga zaran ƙarshen zamani ya zo to nan gaba zai sauko duniya idan ya zo duniya to sai a juya wancan sufar ta zama irin na bani adam an ce ma zai haifar da 'ya'ya kuma zai aiki da alƙur'ani malaman mazhaba guda hudu imamu malik abu hanifa hanbali shafi'i ba wai mazhaba annabi isa zai ba zai duba duk abin da suka daidaita yi a shari'ar annabi sai ya bar masu mazhaba wanda suka yi ba daidai ba annabi isa ya zo sai ya gyara shine aikin annabi isa kun gane ko eh dan kar wani ya tambaye ka yace ma Allah za ta mala zan tambaye ka annabi isa ya zo a wace mazhaba yake to masu mazhabar zai wa gyara inda suka tsaye da gaskiya ya dula inda aka yi kuskure ya gyara to haka zai zauna daga nan kuma adalci zai koma ya yade duniya shi kenan zamanin zai zama kan ba a saba Allah ba ana nan ana nan idan ya koma ga Allah kuma duniya sai ya rikice daga nan kuma yake nan sai alamun tahin kiyama to haka abin zai zo shi annabi Isa da Hida Mahadi su bi ne za su tare su kai dujal amma kafin a kai dujal din dujal din yayi barna sosai kuma duk mutumin da ya mutu da jin haushin sai da na Usman in dai kana kin sai da na Usman a zuciyanka wallahi ko kana kabari in dai dujal ya zo sai Allah ya tahe ka kabe shi eh wanda kuma bai dade da binniya bai kai kaman kwana 40 ba zai bi shi wanda ya kai 40 ko ya fice to ko dai bai fito ba sai ya imani da dujal din kuma wannan ya zo mana ne ku duba tariku kula ba'u na imamu suyuni to dujal din da ya garin da ba a tunanin zai shiga madina ne idan ya zo zai tunkari madina za su game da wani mutum mutumin ya hana dujallin shiga madina fir sai dujallin ya ce kai imani da ni ya ce ba zan yi imani da kai ba shi dujal ya ce to yi ne Allah yi yake ra'a yi yake kashe sai mutumin ya ce ƙarya ne sai dujallin ya ce to bari ka gani kullum sai ya kai mutumin nan idan ya kai mutumin nan kuma sai ya raya ya ce ka gana raya ka na kai ka ka yarda ni Allah ne sai ya ce a nan ma na tabbatar kai ba Allah ba ne sai da karaya nan ka kashe nan na tabbatar kai ba Allah bane sai ta inda kai Allah ne yanzu ka yi saka kai ne to yanzu ka yi saka kai ne to a karo na biyu din ai ta bugawa ya kai yi ma sai ya gagara to a nan dai za a zuwa kai dujar amma malamai sun ce wannan mutumin ana tunanin kururu ne to amma Allah ya bar wa kansa sani to dai hi dujal garin da ba zai shiga ba Madina ne a nan dai ya zo ya hana kuma bayan nan duk kofar garin Madina Allah ya sa mala'iku sun kewaye garin to kun ji to shikenan annabi isa daga ya ga annabi isa za su yi aran gama da dujjar daga ya ga annabi isa kamar jiri zai narki shikenan annabi isa shi zai da hi da mahadi sai su kashe shi to bayan ya kai lokacin sallah yayi sannan musa annabi isa ya ce da mahadi bismillah mi sallah sai mahadin ya ce annabin allah kai ne ya ce a kai ne jinin manzon allah kai za ka fice to mahadin zai fice gaba annabi isan ya bi bayansa sallah to yi ma kuma malamai sun yi magana yi annabi ya san ma da aka aiko shi ya dawo ba don wani abu ba hidin ma malamai sun ce to ai jinin annabin ne saboda ran da matar manzon Allah za ta rasu Khadijatul Kubra sai annabi ya ce da Khadija Khadija ya ce idan kin je lahira ki da min kishiyoyin ki guda biyu ya ce Rasulullahi gabani na kai aure ya ce to ban yi aure ba Allah zai aura min Maryama bintu Imrana da Asiyatu bintu Muzahid mahaifiyar annabi isa Allah zai aura min ita mata ta ce asiya mata bai aura mata ta ce sau za suka ce dole a ce da mijin iyawa su kaga yi annabi isa ma ya koma ya zama dan annabi muhammadu wanda ya auri mahaifiyarka ya matsayin ka kai to kaji sirrin ma da yasa za a aiko yi ba dan wannan ba ba zai zo ba shi ma to kaji dalili kenan in ya zo a matsayin ɗansa yake zai yi aiki da alkur'ani ba da linjila ba muje lan yastaki fal masihu an yakuna abdan lillahi wal malaikatul muqarrabun sai Allah madaukakin sarki ya ce wa man yawwa lan yastaki ba bai kamata mutum ya dukuba ba ya takabbar wa bi ali bi almasiya ku bauta wa almasihu allazi za'amtu wanda kuke riya annahu ilahu an yakuna lahu nanehu an yakuna abdan lillahi alhali ko bawa ne na Allah ya za a yi ka bauta bayan Allah wannan mala'ikatul muqarrabina ko mala'iku makusanta Allah inda la yagun Allah la yasanki huna bai kamata mutum ya duk bai bauta musu an ya kuna abida wa hadha wannan min ahsanil istidrad yana daga mafi kyan korewa zikirin lirraddi ga ambatan raddi alaman zama ga wanda yake yi a annaha aliyat aw banatullahi kama warada fi qablahu alal ansari ga mutanen madina azzaimina masu riya zalika al maqsud kitabahum annasara da su Allah yake nufi ya Allah yace da mu ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا wa man yastankif duk wanda ya dukuba an ibadati da bauta wa annabi Isa ko mala'ikun Allah waya takbir din nan ku kula da wannan kalma yayi girman kai ga barin bauta wa Allah fasa da sannu ya hashiruhum ilai Allah yace duk za mu tara su a wuta za mu tara su jami'an baki ɗaya bil akhirati a lahira فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله fa amma allazina amanu amma wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka wanda Allah yake so a yi fayyuwazihim wujurahum Allah yace za mu cika sa musu ladan su sawaba amalim ladan ayyukan su wa yaziduhum Allah yace za mu musu ƙari min fadalihi daga falalan Allah ma la ainar at abinda idanu bai gani ba wala uzun zamin abinda kunne ma bai taba ji ba wala kadara ala qalbi bayir abin da zuciya bai taba hange ba Allah yace zamu ba su to yasa za a ji tsoron Allah idan Allah ya sa ka aljanna Allah yace zan ma ƙari ƙarin nan me ne aka ce wannan abin tun da yake idanu bai taba ga irinsa ba to bayan nan ba aka ce kunne ma bai taba ji ba ko a labari to tun da kunne bai gani ba idanu bai ji ba zuciya ba aka ce zuciya ma ba za ta iya gano yadda abin yake ba to a bar wa Allah sai dai abin da muka sani Allah zai bayar shine ganin Allah wani zai wato ganin Allah ya fi aljanna daɗi sai a buɗe wani ɓangare daga Allah mutum ya yi ta ganin Allah ganin Allah nan in ka kalla Allah sai ka manta da aljanna to kaga wani abin alfahari ne to wannan kuma sai masu rabo a lahira za su samu haka to yi Allah san mu yake da rahama kurin in an duba abin an gani babu wani dabara in ba haka ba duk aikin namu da muke yi wannan fa ba komai bane ne duk aikin da kake yi dan duniya ma za a yi wannan aikin dan duniya za a yi yanzu a muku misali dalla dalla ku san inda Allah yake son mu. yanzu misali ba aljanna muke magana ba wai me yake yi ne na aljanna ba na fula bane yanzu idan aka ce da mutum ka daina ganin wai kana da wani kokari ba ana cewa malam wani yana nafila raka'a ɗari ba to idan aka ajiye kuɗi duk wanda ya nafila raka'a dubu to gaskiya a daren yau za a ba shi dubu ɗari to duk nafilan nan da kake dan kuɗi za a iya yi jama'a sai ka samu gwanayen nafila wanda sun fi naka akan kuɗi za a yi kuɗin akan kuɗi ma za a yi jama'a yaya na biyu kuma ba yaƙi ba ne minhum man qare na abu da qur'ani ya من faɗa المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قرأ نابه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
wai ba in baka yi dan Allah ma ma wai ina nuna ma sai ka yi dan shedan kana cewa na sadauka da rayuwa na abin Allah to wani akan a bayi kuɗi sai ya sa bam a jikinsa ya mutu kuɗi kurin ko matsalar inda za ka yi tsam da ranka shi ba ya mutu shi kuɗin bai amfana ba akan duniya yana haka za a baka miliyan goma ka yarda to in ka karɓa aka ce kai ɗin za ka mutu amma duk da haka an ce an yarda ya karɓa abin ya ajiye bai ci ba ya rasa ransa ma an yi dan duniya ma an yi wannan ɗin gashi jama'a sai ne kuma yakin da duk kaga ana yi na ƙasa ba dan Allah yake ba na duniya ne kuɗi za a biya ka a tura ka gunda za ka rasa ranka dan ka kare wa ƙasa alfarma jama'a ko ba haka bane alfarman me ake karewa ƙasa ƙasa kai a- alfarman ƙasa kuɗi za a biya ka za a kare wa ƙasa alfarma ka je ka mutu ka yadda to dan me yasa baka da tunani ka kare wa addinin Allah alfarma mana ka kare alfarm- alfarman musulunci da alfarman addinin Allah mana kan ranka ga mai riba na mara riba ma ana yi to haka abin yake ba ka ga direba yana jan mota me yake nema ne kudi to amma ya yadda ba zai mutu in ba sa'a ba ya yadda kudi kudin ma ba dole ne su samu ko ba za su samu ba duk abin da musulmi yake kafiri ma yana iya yi bari in gaya ma gaskiya sai dai namun in muka yi da koyin manzan Allah shi kenan anan zai zama da lada ba ka gani ana ce da wani security mutum yana tsaye sai ya kwana yana tsaye a guri ɗaya ma sai ya kwana in ka ce wai tsayuwan dare kafa na yana ciwo ba zan iya kwana na nafila ba to dan duniya wani yana tsayen zai kwana dan duniya kur yana tsayen zai kwana kuma wannan ba aljanna yake bukata ba a duniya to kai mai neman aljanna ai ba za ka yi kokari ba jama'a kuna fahimta na haka ba abin yake ba kai mai neman aljanna me yasa ba za ka ƙara kokari akan hakan ba to haka Allah ya gaya mana duk abin da kuke ji kafiran ma suna yi to amma mun ba Allah namu sai ya zama da lada to saboda haka jama'a musulunci din fa da muke ciki wai ba mu ne muka yi wa musulunci alfarma ba shi ya mana alfarma ka daina ganin musulunci ka taimaka a musulunci ne ya taimaki rayuwarka ba kai ka taimaki musulunci ba idan an barkan ba musulunci rayuwanka da na arnan duk ɗaya ne kai Allah ne ya taimaki a dalilin zuwa musulunci ya rufa mana asiri ba mu ne muke rufa wa musulunci asiri ba to da Allah yake musulmi ka gode wa Allah kun da ya ga dama yake kafiri shikenan rayuwa ta zama a banza sai ka mutu kai ga wuta yanda kaga bayan Allah da kaga kafirai kowa mutane ne irin ka yadda aka yi ka haka Allah ya su su za su yi ga wuta an ka ba Allah za ka yi ga aljanna to ba dan adam ba shi da wani hanzari a nan yawa Allah godiya mu je wa amma allazina tankafu wa takbaru fa yazibuhum azaban liman ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا to Allah ya ce wa man yasal an ibadati duk mutumin da yake da bauta musu yawwa can bayan fa amal ladina amanu wa amal ladina tankafu wa takbaru fa yu'adhibuhum azaban aliman wa la yajiduna lahum min duni llahi waliyan wa la nasira wa amal ladina tankafu amma wanda suka ki huwa suka baru suka nuna girman kai an ibadati ga barin bauta ma Allah fa yu'adhibuhum Allah yace za a musu azaba azaba naliman azaba mai radadi mu walima mai raɗaɗi huwa azabul nari wani abu ne wani abu kake so mana
ira ya ce wala yajiduna ba za a samu lahum a gare su min duni lahi wani Allah waliyan wanda zai zama majibinci ya daba wa anwa zai iya musu azaba ba wala nasiran barantana ya taimake su
ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا أيها الناس يا كم متاني برن مكة قد جاءكم برهان الله يتهجيك هجوجي سنزومكم من ربكم أبو مالكم alaikum a gare ku huwa nabi sallallahu alaihi wasallam zuwan manzon Allah maka hujja ne ga mutanen maka kuma hujja ne ga duniya baki daya wa anzalna Allah ya ce mu ne muka saukar ilaikum gare ku nuran mubina haske a bayyane shi ne alƙur'ani ya alƙur'ani haske ne tarwai a bayyane wanda ya dada alƙur'ani ya tsira wanda bai bi alƙur'ani ba kuma ya halaka فأما الذين آمنوا بالله وأجازموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
فأما الذين آمنوا أما وأن تزكى إيماني بالله ده الله wa ta samu bihi suka yi riko da alkur'ani da riko da alkur'ani wai ba kariya ka karanta ba kai aiki da abin da yake cikin alkur'ani idan ba kai aiki da abin da yake qur'ani ba yanda ka gan bil amu bana ba'ura haka za a zazzage karatun naka Allah ya jefa ka a jahannama ba ruwan Allah da yawan haddanka kuran dai ba hadda ake nema ba kai bi abin da Allah ya faɗa amma dai da kai karatu bai kai na bil amu bana ba'ura ba wannan hazo na duniya da kuke gani karatunsa ne Allah ya zazzage ya jefa ya wutan jahannam to don Allah ya kama da ni ba wai haka kurin za ka tsiri fitina kala-kala ba fitina nan kuma da yake tsira a yanzu shine abu kaɗa ka taɓa ka sai ka ce yanzu nan zan ga bayan wani kai ta jefa mutum da makirci kai ta jefa har ya je ya ga wani hali to ba haka ake so kuma an ce wane mai ilimi ne ko malami ne daga zaran an yi wani mutuwa ba zai nuna malamin san ba sai a ran nan ka ya je wani tsafi ko wani kulumboto shikenan ga mutum ajiye gawa ya mutu ba abin ne ba sai da azahar malawa ne bai zo ba ai shikenan kuma ran da ya zo sai ya zo da faɗin rai idan Allah ya kaddara ka abin ya zo wancan wanda ya yi sallan yana ne shikenan sai ya mutu to kaga wannan kuma malami ba a nuna malamtan sai a nan ko kuma baya nan lokacin sallah yayi daga an yi sallah an zo ya dinga kumbura ya dinga kumbura shi baya san ma bautan Allah ka gani to irin wannan ba ba yi ne malamta ba abinda Allah yake so in lokacin sallah yayi ran da baka na aka yi sallah ka fi kowa murna bayan ka rasu a yi abin da za a bauta Allah za a yi dama bautan ba ka yake ba Allah ake yi kana nan ma za a yi ba ka nan ma za a yi to alhamdulillah ka ɗora mutane akan abauta wa Allah ko ka bar duniya ana yi to ya zama kamashin ka haka ake so malami ya fahimta kuma an ce ga wani bawan Allah ya rasu gawa wannan wanda yana wari wani zai zo ya yi sallah baka nan ba barkan ka ba ma kai barkan ka ba daga zaran ka mutu a samu wanda zai wa gawa sallah ma ai an taimake ka to amma mutane babarsa sun je inda suka je ba kai kuma ka ji fitowa da wuri kana nan kana nan sai an bari kowa duk duniya sun taro ya kazo wai ne mala na gari kaza kenan malama ne ada wani zai sallah mutuwa za a yi shi malamin kaman ba zai mutu ba irin wannan masu irin wannan aikin wani malami banda irin wannan ba shi da aiki ran da ya mutu aka samu wani mahaukaci ya je kabarin ya ce an ce idan kana barci an taye ka mutuwa aiki aka ce to yanzu mun kari da wani kiri tsawa za su yi su taye ka ka ce da su su mutu ya tsaya kai ne sanadiyar malam wane kai kai kai wane kai kai kai wane yanzu ga mun kari da wani kiri ka kai ya sun kai za sannan haka za ka jaye a kabarin sai ne yanzu yana ina in ya je jahannama kuma can zabani amma ya musu zawa in yayi ta to duk abin da kake yi a rana aka hada maka akwai lokacin da za a zo a kwace ranar kuma hausawa ma sun ce ma laya kiyayi ne zamani idan da kana irin wannan yanzu kai ma ba zai yi ba yanzu mutumin yanzu bai sha maganin ba ma sai ya zo ya yi sallan ba abin da zai same shi shi ma dan hau ne irin ka da ne ake kafa kafa yi mana yanzu duk abin da ka sani na zamani Allah ya kawo ba komai din ma mutum ka kalle sai ka ce magani ya sha yanzu ba ya maganin ba ma an sha Allah mutum yanzu mun da haka mutum kurin yanzu mutum da karfi zai je rike mai bindiga bai ya maganin komai ba wallahi ko bai sai ya tashi ba kurin Allah ne ya kawo juyin zamani shi kenan in za ka ba Allah ka in ba za ka ba ma wani kankani zai zo ya kunyatar da kai abin kuma duk gayi duk kulumbutan naka babu ya lalace to a ji tsoron Allah ba haka ne malamta ba eh a yi aiki da abin da Allah ya ma amma ba daidai ba ka yi haƙuri na biyu kuma sannan in za a cuci mutanen ka ce baka yadda baka kare musu alfarma shine daraja abu na uku kuma ana aikin Allah baka nan ma a yi to wannan shine daraja amma kurin duk abin da za a yi bautawa Allah za a yi baka nan ba za a yi ba lokacin sallah ya yi sai a fito gefe wani ya zauna shi kaɗai wani ya zauna shi kaɗai yana sallah kuma kai da kake faɗan gaskiyar fa a ko'ina ka tsaya ka daure ka kamanta ta ba na manta wata rana mun je wani babban gari ne ma haɗe da ina zuwa na yi alwala an gama wanke min mota zan zo zan yi ga masallacin sai aka ce ai ba a sallah na ce wani masallacin da aka gina ni a nan يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد يستفتونك سنة نيمان فتوى عليك يا رسول الله fil kalala dangane da wanda ya mutu kalala a larabci kalala wanda ba shi da uba ba shi da ɗa duk wanda ya rasu bai bar ubansa ba bai bar ɗansa ba to sunansa kalala kulga ya masa Allahu Allah yi fici ku haƙiƙa Allah zai ba ku fatawa fil kalala daga gadan kalala inurin mutum ne halaka wanda ya rasu laysa lahu waladan bahi da da wala walidin bahi da mahaifi wa kalala to wannan shine kalala wala hu uqutun idan yana da yar uwa min abuwaini shaqiqi ya ce uwarsa ɗaya ubansa ɗaya aw abin ko li abiyarsa ce to fala hamisu ita wannan yarinyar za a bayi rabin dukiyar wannan dan uwan nasa ma taraka na abin da ya bari wa huwa al-aqu shine dan uwansa kazalika yarisuwa zai gaje shi jami'i ma taraka idan kuma yana da dan uwa namiji to yake sai ya dauke dukiyar duka in lam yakun lahu waladin idan ba shi da da fa in kana lahu waladin idan yana da da zakar namiji to bala shi alahu wa yana yawan ba su da kuma awun za idan yana da ya mace kuma fa lahu ma balala sai a daura bin dukiya ba yarsa matar an nasibi hada rabanta walau kanat lugutu ko da yar uwa ce aw da ake ko dan uwa min ummi wanda suke da ummi fa farahu sudusu to idan li ummi ne kuma farillansa su da su kama ta kaddama kamar yadda aka gabatar a farkon sura fa in kana ta فإن al-uqtani كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك fa in kana ta uqtani idan sun zama yan uwa guda biyu fa sai da ko sama da biyu li'anna hana da wannan ya zauka ne ga Jabir wa kada mata an akwatin haƙiƙa ya mutu ya bar yan uwa da yawa falahu ma sulusani to za a raba dukiyan gida uku sulusani a ɗau biya bar ɗaya mimma taraka daga abin da ya bari ala ku shi dan uwa wa in kanu وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل هذه الأنثيين wa in kanu idan sun kasance masu gadon nasa ikwatu yan uwa ne rijalan wani sayin maza da mata to shi kenan sai a yi wa dukiyar lizzakari fa lizzakari kowane namiji minu daga cikinsu misila hazil unsa ne a bayi rabon mace ku guda biyu haka za a raba dukiyar kalala yi bayyana lahu lakum يبين الله لكم أن yi تذلوا bayyana lahu lakum allahu allah yana bayyana muku yadda za a raba fara'ili rabon gadon kalala shara'i dinikum na sharoyin addininku an lata lillu kada ku bata saboda duk mutumin da ba a gaya masa ba rabon gada yayin da ya ga son zuciya to a lahira rabon da kace ci wannan za a dauka ba wannan mutumin kai ga wuta saboda haka a kiyaye dukiyar marayu karatu dukiyar maraya duk mutumin da yana so ya gama da ya je gurin Allah Allah ya ganshi da daraja to kar ka tafi da haƙƙin maraya a wuyanka kuma idan marayu sun mutu an bar ma dukiyansu to shari'a ya yarda idan kai talaka ne to za ka iya kasuwanci da dukiyarsa a matsayin kirala matsayin kirala ko shine a raba dukiyan marayun ana kasuwanci an samu riba a raba gida uku riba ɗaya kai mai neman kuɗin ka amfanar da kanka da yaranka riba ɗaya a ba su ma marayun inda bukatan su su yi riba ɗaya a ajiye yi a gefe idan kuɗin za a samu asara to a cike gurbin asaran da ya shine kirala idan yaran ƙanana ne suna hannunka an yadda da wannan to wannan an yadda a yi da dukiyar maraya idan kuma Allah ya baka wadata ana juya musu dukiyar to riban ma ka bar musu haka Allah ya faɗa idan baka da dama to ka danga amfani dan kar ka bar dukiyarsu zaka ya cinye musu idan kaga a juya dukiyarka ma ya ishe ka to dukiyar maraya ne to sai a duba a ga me ya kamata a saya marayu wanda za su karo a gidan a zaman maraya ne kar a saya musu gida a dukiyar a saya musu fili don gida mai yiwa sau da yawa za a gina shi wani idan ya zo dukkan da ya baka wani ba wannan tsarin yake so ba gida bayan an saya zai iya faduwa to a maraya sai a duba inda kogi ba zai ci ba komin dadewa gurin yana nan da darajarsa to sai a saya musu fili a nema musu takarda komin ba dade ran da suka nema sai a sayar da wannan fili in kuɗi suke zuwa ba su in filin suke zuwa ba su kayan su in suna da yawa a sayar da wannan fili a ba su kuɗin su idan kuma nan ne garin kamar nan garin muke to a sai gona a nan garin sai a je a duba gona inda zai daraja wani ya matsu zai sai da gonansa a wannan dukiyar marayan a sai a musu gona ta wannan gona yana nan yana nan kuma ba daɗe yanzu sun girma ko a ƙauye ne yanzu gona yana daraja yanzu ga Allah ya kama zamanin da ana yankan fegi a siyar to in Allah ya yarda a lokacin da aka nemi kuɗin zai yi daidai da wannan zamanin amma maraya ya rasu ya bar ma kuɗinsa dubu goma ko dubu ɗari kurin dubu ɗarin sai ka ajiye shi ana nan ana nan ana nan in shekara goma ya yi sai karɓi dukiyansa to a matsayin ka ci dukiyan yake in aka ce ina dukiyan mu baba sai ya ce ga kuɗin ku dubu ɗari to ka ci ba zai yi ba dubu ɗari a shekara goma bana me zai saya sai da haka za a yi masa kiyasi eh a shekara goma da ya wuce dubu ɗari zai saya babban sa duk katon saniya bai fi dubu hamsin ba girman sa duk bai fi dubu hamsin ba wani lokacin to yanzu sai a je kasuwa a nemi shanu hudu a musu kima dole kuɗin nan a baka bayi ba wallahi sai ka ba su dubu ɗari biyar idan ba ka so kuma a yi haka to yadda na faɗa a sai filin nan ko gona ai duk filin da ka saya dubu ɗarin nan ko ai yanzu na ka samu shekara goma ya kai miliyan ɗaya ko to yi ma haka yake to dutsiya ba abin da ya fi haɗari kamar riƙewa maraya dukiya to a kiyaye kai kuma mai rabon dukiyar maraya in ya zo rabawa to ba shi da kwandala dukiyar maraya idan za ka raba gadawa ka ce zo ka raba dukiyar maraya wai kar ka ce sai an baka sisi Allah ne zai biya- biya ka to me yasa ka nemi ilimin dan wannan ne dama yi malam wani yana da ilimin raba dukiyar maraya to amfanin ilimin naka kenan in ka raba to Allah zai biya ka kuma alƙali idan zai raba dukiyar maraya kar ku bayi sisi alƙali gwamnati ne ya ɗauke shi aiki yake wa gwamnati in yayi gwamnati ya biya shi dama dan ku a kare muku mutunci aka sa ya alƙalanci idan ana rigima aka sa ya alƙalanci dukiyarsa yana gurin wa yana gurin gwamnati kurin kayan ku da ya raba shi kenan gwamnati sai biya haƙƙinsa amma ba wai a ɗau naira goma a ba alƙali ba a lahira wallahi sai ya harar dan da alƙali da ka gani yawanci za su yi ga aljanna amma ba su da yawa ba su da yawa ba su da yawa saboda abin da ake ba daidai bane irin wannan zamanin yanzu alƙali ya raba ma dukiyar maraya baka bashi naira goma ba ko naira ahirin ku rabu da shi baka isa ba shi kuma da yake alƙalancin ka tambaye shi yaya aikin ka yake yi bai san ma abin da aka ajiye shi dan shi ba to dan yayi hukunci ne tsakanin mutane duk lokacin da ya yanka shari'a guda ɗaya akan gaskiya da tsoron Allah to kai mai ibadan da za ka yi ya kara hamsin ba za ka samu ladan da zai samu ba amma ba ku labari ko na wasu mutane kusa da wani alƙali da abin da ya faru da shi wasu mutane ne guda biyu wato suna irin tona kabarin nan kabari suke tona shi wannan an yi ne a karkarar nan aka yi mala da karim yana nan ko ga wanda aka yi a gabansa nan yana nan a raye ba su da aiki sai tonan da kafa ne sai kafa ne suke tona su je su siyar su je su siyar to ana nan sai wata rana mutane ne biyu ɗaya mutumin mai tonan da kafa nan abokinsa ya mutu yawa uwarsa ya mutu mahaifiyarsa ya mutu to yi ne ya je kirawo abokin nasa ya ce wane iyata ta rasu na san irin sana'an nan namu don Allah karka je fa saboda amana karka je ka tona iyata da kabani shi kuma abin Allah ya ba su ilhama wani abu ne mai kugiya daga an je an tona wajen kafan daga an sa kurin su lati sai a zare sai a ji a wanke a siyar ya gaya masa haka a ya ce hawa ne muna abu ɗaya ni da kai mahaifiyarka ta rasu na tona ma da kabari na na ma tona uwarka waye garirin kewaye kabarin nan da za a zo ana zuwa da aka zo kewayen kabari kullum abokin sai gane wannan abokin nasa ya zare uwarsa da kafanin amma sauran mutane ba sani ba saboda ba sanan su bane waye gari sami ya ce abokina yanzu duk alkawarin da muka yi da kai kar ka zare uwata da kafani ka zare ya ce ban zare ba ya ce ka zare mu shi ke ne kai karansa gaban alkali aka je gaban alkali ga abin da ya kawo mu ne da higa irin sana'an da muke yi kaji kaji kaji kaji alkali saboda haka na ce ya zare ya ce bai zare ba shari'a ya zo da bada qur'ani da aka zo magana rantsuwa alkali zai bada rantsuwa sai wannan abokin nasa ɗayan ya ce alkali ba kai ya kamata ka bayi qur'ani ba ni dai kamun izini ni zan bayi rantsuwa ya ce kai za ka bayi rantsuwa ya ce da me ya ce zan bayi rantsuwa ni ina ƙur'ani ya ce yana jikina alƙari ya kalle ya ce za a jikinka na da ƙur'ani ya ce da ƙur'ani kai dai kamar izini ya ce to na ma izini na ma izini ba hirar zuwan ya ce to abokina zan tambaye ka don girman Allah akan baka ɗauke wa uwata lakafa ne ba ka yarda ni da kai mun je mun tone kabarin wani alkali ka yadda abin da muka gani a kabarin nan Allah ya dora ma in dai in dai baka tona kabarin uwata ba kace kai imani wannan musibar da muka gani a kabarin alkalin nan Allah ya dora ma in dai kai imani wallahi na yadda sai ce a ban yadda ba yace to yake nan ya dauka kenan shine alkalin yace wai me go gani yace Allah ya gata malami da ya aikin mu zaren da kabarin wallahi wani alƙali ya kaban ne nan da za mu je kabarinsa mu zare wannan da kabarin mun doyi kabarin kamar daga nan zuwa gunnan naka zafi duk duniya muke ji dumi kurin gumi yana zuba a jikinmu muka rasa wannan duniya ne zafin nan daga ina yake muka rasa abin da ya dame mu to duk da haka dai muka daure muka je kabarin muka tona mun tona kabarin mun tona mun gama tonawa mun kai da alƙalin yake ce da wani wuta ya fito yanzu wallahi da wutan nan yayyo kanmu ni da hiba wanda ya san zai kai labari abin da muka gani kenan a kabarin garwayi yana yanda ka san kogin wutan Allah yake fitowa haka muka gani a kabarin alƙalin ni da shi alƙalin shi daga nan yace to ya tuba ya daina alƙalanci wannan kabarin alkali ɗaya ne fa da aka tona gani fa ɗaya to haka abin yake duk alkali da kake gani to to wannan abin da ake ce ba alkhairi kana wannan hanya ka ci dukiyar maraya ai ba zai yi ba duk alƙali wanda Allah ya so yi da rahama yanzu a zamanin da aka ce na da ka alƙalin ma ya gwara ka gudu alƙali iyar ne shi ma da yaya ƙare shi ne kadai wanda muka ji daga baya-baya wanda ya kwatanta gaskiya to shi ne wanda fa shi ma a mutuwansa yahudawa sai da suka zama masa sanadinsa to duk wanda shi ma mahaukaci ya zama yana bola a hukan nasa aka kama aka kawo shi ya ce ya haukace aka ce duk da ka haukace kamar alƙalin misira shi ne ya zama alƙali a misira yana yi yana yi ɗan sarkin misira ya taka ƙur'ani aka kawo ya gaban alƙali iyar alƙali iyar ya ce ai ba wani hukunci a taka a sare wuyansa kuɗin sarkin ya nema alfarma ya ce wallahi babu dole aka kawo ɗan sarki aka ɗauke wuyan a yi sarkin ya ji haushi da ya je ya dawo daga ƙasar waje sai ya kawo alƙali tsaraba na takalmi yana saka yana saka daga baya tambaye ya ce alai gata malam me ya matsayin wanda ya ta qur'ani ya ce abin da aka yi wa ɗanka aka buɗe dunduniyarsa nan izu talatin nan izu talatin izu sittin aka ce kai ma ka taka ya ce to abin da aka yi wa ɗanka hiza a mun aka sare wuyansa jinin ne yake rubuta wannan sharrin da yahudawa suka yi a jinin muka samu wannan littafin da jinin ya rubuta to saboda haka jama'a alƙali idan mun hana ku cin kuɗi wai ba ƙi ake ba ƙaunar ku ake a hukuma a hukunci ba a cin kuɗi duk wanda ya ci kuɗi ta hanyar hukunci wanda ya ba da kuɗin ma Allah ya tsine masa albarka wanda ya cinye kuɗin Allah ya tsine masa albarka wanda ya ce kar a baka to taimakon ka yi أقول أولي هذا أستغفر الله لي ولكم تعالى آية قد نعم يبين الله لكم أن تردوا الله ينا بينا مكني كركو بتا كبدو كان شريعة نعم والله بكل شيء عليم تو الله مسنيني بكل شيء كونا وعليم الله مسنيني من الميراث نبادا قادية تو رواه الشيكاني أنبر الله آية آية نزلت wannan ita ce ƙaryen ayan da aka sauki a kan rabon gado to jama'a hudu saura mun ci ahiran